أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 27 ga watan almuharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wadda ta yi daidai da 4 ga watan tara shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu na ainihin wato muqaddimatul iziya littafi ne na babban malami abul hassan ashadili rahimahullah wanda muke bin sharhin ainihin wato da babban malaminmu doktor kuma profesa muhammad mansur sokoto ya ainihin wato wallafa domin yin sharhi akan wannan littafi mai suna ainihin fatowar rabbil bariya wannan kuma shine darasi na 62 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun yi karatu ne a cikin sallar kisfewar rana da ainihin wato yanda ake yin ta da kuma tattaunawa game da sabanin ruwayoyi da aka samu na irin kaifiyar yin ta da kuma magana wadda take rinjayayya game da cewa salatul kusufi a shams shine ana yin ta ne raka'a biyu kowace raka'a ruku'u biyu da kuma ainihin sujada biyu kamar yadda aka sani kamar yadda muka karanta ko to yau matashiyar karatun ma yau shine alqira'atu fi salatul kusuf wato karatu a cikin sallar kusufi shin ya ake yi idan za a yi salatu kusufi shams mun ji adadin rakawo'in mun ji yadda ake ruku'u mun ji yadda ake yi to karatun ne ya ake yinsa shin a fili ne ko a ɓoye as-sunnatu an ya jihara bilkira'ati ko an yi jihara bilkira'a sunna shine an yi jihara an ya jihara bilkira'ati fi salati haka ne daidai sunna shine an ya jihara bilkira'ati wato ya bayyanar da karatu fi salati yi a cikin sallarsa idan mutum zai yi salatul khusufi shams to yayi karatun a fili ana ji wa bihi qala ahmad wannan shine abinda imam ahmad ya faɗa wa ishaq da kuma mallan ishaq bin rahuya wa sahiba abi hanifa da kuma ainihin wato almajirai guda biyu na imam abu hanifa khilafan lil jumhur amma sabanin abinda mafi yawan malamai jumhur suka tafi a kai jumhur na malamai suna ganin ba za a yi karatun a fili ba a ɓoye ya kamata a yi wa ya dullu ala zalika hadithu a aisha ta radiyallahu anha hadithin na na insha Allah ya kara mata yadda yana nuni akan cewa salatu khusufi shams za a yi karatun ne a bayyane qalat tana cewa jaharan nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatul khusufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatu a sallar kisfewar rana ya bayyanar bi ƙira'atihi da karatunsa fa idza faraga min ƙira'atihi idan ya gama karatun kabbara sai ya kabbara fara ka'a sai ya ruku'u wa idza rafa'a min raka'a idan ya dago daga ruku'un qala sai ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd thumma yu'awidu alqira'ata sannan sai sake maimaita karatu fi salatul khusufi a dai cikin sallar kisfewar rana arba'a raka'atin ruku'u hudu fi rakataini amma a cikin raka'a biyu wa arba'a sajadatin da kuma sujada hudu haka yayi su yayi karatun farko yayi ruku'u bai tafi sujada ba da ya dago daga ruku'u sai sake maimaita ya sake yin wani karatun sannan ya tafi ruku'u na biyu ya dago sannan ya tafi sujada kamar yadda muka karanta mahallu shahid shine na Aisha ta ce jaharan nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatul khusufi bi qira'ati kenan za a yi karatun sallar khusufi shamsi a fili ko a boye a boye duba da wannan hadithin hadithi ne wanda imamul bukhari ya fitar da shi hadithi na 1065 hadithi na biyu annaha nafilatun suka ce dalilin su na biyu na cewa salatul khusufi din nan bayyana karatu za a yi suka ce saboda ita salatul khusufi nafila ce shuri adla hal jama'a amma duk da nafila ce an shar'anta mata yin jam'i fakana min sunnati hal jaharu don haka yana daga cikin sunnar salatul khusufi shamsi a bayyana karatunta ka salatul idi kamar dai sallar idi wat tarawih da sallar tarawih wal istisqa da sallar roƙon ruwa wa qad qala al jumhur wannan mun ji ra'ayin imam ahmad imam ishaq bin rahuya da kuma almajiran imamu abu hanifa wannan shine ra'ayinsu za a yi karatun salatul khusufi a shamsi a bayyane wa qad qala al jumhur amma jumhur din malamai suka ce la yujharu ba za a bayyana karatu ba ko kuma la yajharu illa fi khusufil qamari me sallah ba zai bayyana karatu ba sai in kisfewar wata ne ba kisfewar rana ba su suna ganin a kisfewar rana a ɓoye za a yi karatu a kisfewar wata shine za a yi karatu a bayyane wa amma kusufin shamsi fala amma game da bayyana karatu a sallar kisfewar rana suka ce ba za a yi ba ba za a bayyana ba wahtaju to su ma ba kawai faɗa suka yi kawai don raɗin kansu ba a'a su ma sun kafa hujja bi mayali da abubuwan nan masu zuwa na farko ma fi hadith ibn abbasin al-mutaqaddim sun kafa hujja da abin da ya zo cikin hadithin abdullahi dan abbas wanda ya gabata faƙama ƙiyaman tsawilan suka ce abdullahi dan abbas ya ce manzan allah ya tsaya tsayuwa mai wato doguwa na hawan min suratul baƙara kimanin karanta suratul baƙara da wannan gabar na hawan min suratul baƙara wannan shine gabar da suka kama suka yi hujja kenan sai suka ce lakin haza wato suka ce domin da a bayyana ake ba zai ce na hawan min suratul baqara ba zai ce kamar suratul baqara dan ya ji kun fahimci fikihun su da a bayyana ake ai zai ji adadin karatun da aka yi ba zai dinga kintace ba amma wannan ya nuna kamar kintata ya ce kamar a karanta suratul baqara ya kimanta dadewar da aka yi a tsayuwar kamar an karanta kamar a karanta suratul baqara to sai suka ba wa wa'annan malamai jawabi su wayancan malamai na farko da suka ce bayyana za a yi sai suka ba da amsa game da wannan tawilin da jumhur suka faɗa suka ce lakin haza sai dai dan abdullahi dan abbas ya ce hawan min suratul baqara la yalzamu minhu adamul jahr wannan baya tilasta rashin bayyanawa wannan baya nuna rashin bayyana karatu dan ya ce hawan min suratul baqara baya nuna cewa karatun a ya kai fa yahtamilu zai iya daukan ma'anar annahu sami'a minhu suwaran annahu sami'a minhu suwaran ya ji wasu surorin ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam qaddara ha bi nahwil baqara surori ne ba ɗaya ba biyu ba sai ya kaddara su ya kimanta su da gwargwadon suratul baqara ɗaya kenan aw annahu kana fi makanin la yasiluhu fihi saut ko kuma yana gurin da sautin baya je masa tunda ba lasfika ba ce kila an taru da yawa yana can baya shi dai ya kimanta a matsayinsa na masanin qur'ani ya tabbatar da cewa wannan tsayuwar ta kai a ce an karanta suratul baqara yana nesa baya jiwa zai iya yiwa haka da haka dan an ya ce hawan min suratul baqara ba wai lazimi bane ya zamanto karatun a boye aka yi shi kun fahimci wannan na biyu suka ce maruwiya an aisha annaha qalat abinda aka ruwaito daga na Aisha wannan hujjar jumhur jumhur ne suke kawo nasu hujjojin suka ce abinda aka ruwaito daga ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda annaha qalat tace hazartu qira'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na auna na kaddara shine hazartu ai kaddartu qira'ata rasulillah na kaddara na gwada karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a salatul kusufi ƙalu nan ma sai jumhur suka ce walau jahara ai da a bayyana karatun yake da a bayyana annabi ya karatun lam tahtaj ila zanni to da na Aisha ba ta buƙatar yin zato wa takhmini da kintace domin cewa ta kaddartu na kaddara na kimanta karatun da manzo Allah ya salatul kusufi kaza sai suka ce wannan ya nuna cewa a boye aka yi karatun domin da a bayyana ya yi karatun na Aisha ba za ta buƙaci zato a cikin bayaninta ko kuma kintace ba wa ujiba shi ma ba a yi shiru ba dai wancan malamai na farko suka sake ba su amsa bi anna hadha la yathbutu an aisha suka ce to ai wannan magana bata inganta ba zuwa ga nana aisha sannan thumma huwa mukhalifun lima saha anha ai hadisin ma bayan bai inganta ba zuwa gare ta ya kuma saba wa abin da ya inganta zuwa ga nana aisha na bayyana karatu a salatul kusufi ai tana da hadisin da ya nuna bayyana karatu akai an gane to ana yi dai suna cewa ga hujjarsu ana cewa ga amsa kaga duk in ka duba kamar ihtimalat ne wasu gaɓoɓi ne da magana bata fito fili ba suka shiga wannan gurin suke ganin ba a bayyana ba domin da an bayyana da abun ba za a ruwaye ba za ta zo a irin wannan sigar ba na uku hadithu samura bin jundub hujjar jumhur shine hadithin samura bin jundub annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salla fi khusufi shams suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatu khusufi shams falam asma' lahu sautan samurata bin jundub yace ban ji sautin sa ba falam asma' lahu sautan ni ban ji sautin sa ba yayi karatu amma ban ji sautin ba rashin jin sautin yana nuna cewa a boye akai kira ina fata gane ko da yake wannan ruwayar da ruwayar da muka karanta tana na Aisha kamar yadda muka ce wacce ruwayar tana na Aisha wadda aka ce ta kaddara ruwaya ce wadda imam abu dawud ya fitar da ita hadithi na 1188 ruwaya ce da ifiya imam albai haƙima ya ruwaito ta mujalladinsa na uku shafi na 335 ruwaya ce da ifiya haka wannan ruwaya ta samura bin jundub ita ma ruwaya ce wadda imam turmidi ya fitar da ita hadithi na 562 imam abu dawud a hadithi na 1184 imamun nasa'i mujalladinsa na biyar shafi na sha tara ibn maja hadithi mai lamba ta 1264 duk su ruwaito wannan hadisin bi isnadin da'ifin da salsala mara inganci na fatan gane waya ruddu ala hadha suka ce abinda zai yi raddi akan wannan magana ta samura ma ta kaddama shine bayanin da ya gabata fi hadithi bin abbasin a cikin hadisin abdullahi dan abbas فلا يرد لأجله الحديث الصحيح فلا يرد لأجله الحديث الصحيح فلا يرد لأجله الحديث الصحيح بزا أي ردي كحديثي إنغنتتشي با سبي دا ونن حديث تند بي إنغنت با wancan ya inganta wannan bai inganta wadda haka wannan bai isa ya raddin wancan ba domin bai inganta ba shi wallahu a'lam to kun ji yanda malamai suka baje kolin su game da shin salatul khusufi shams din nan a bayyana za a yi karatu ko kuma a ɓoye to makarantar a majalisin mus'ab bin umair a bayyana za a yi salatul khusufi ko ɓoyewa za a yi a bayyana za a yi duk wannan baje kolin na jimhur ba kwa tare da su salatu khusufil qamar sai kuma magana game da sallar kisfewar wata domin an yi ta bayani ne akan ta kisfewar rana qala al-musannif wa salatu khusufil qamar abul hasan ash-shadili rahimahullah yake cewa sallar kisfewar wata sunnatun sunna ce wa sifatuha siffar yanda take kasa irin nawafili kamar sauran nafilfili take raka'atani raka'a biyu ce bi ruku'in wahidin da ruku'u ɗaya wa ƙiyamin wahidin da tsayuwa ɗaya ba kamar kusufi shams ba wal qira'atu fihi ma yin karatu a raka'a biyun nan jaharan a bayyane ne wala yujma'u laha sannan ba a mata jam'i ita salatu khusufil kamari wato za a yi ta ne kowa ya shiga masallaci ko ɗakinsa ko gidansa kawai ya sallah raka biyu ya addu'a Allah ya yaye wannan yanayi na kisfewar ainihin wata ikhtalafa al-fuqaha manyan masana na wannan addini malaman fiqihu sun yi sabani fi hukumi salatul khusufil kamar game da hukuncin salatu khusufil kamar ala qaulaini sun yi sabani a bisa zantuttuka guda biyu al-awwal kauli na farko annaha sunnatul muakkada wasu malaman suka ce salatu khusufil kamari sunna ce mai karfi wa tusalla jama'atun kuma ana yin ta ne a jami'i ka salatu khusufi shamsi kamar sallar khusufi shamsi kaga tun anan sun bar shi abul hasan ashadili suna ganin sallah ce sunna ce kai mai karfi kuma ana yin ta ne a jami'i wa huwa madhhabu shafi'i wannan ita ce madhhabar imamu shafi'i wa ahmada da imamu ahmad wa dawuda da dawudu zahiri wa ibn hazmin da kuma ainihin wato ibn hazmin wa bihi qala ata'u sannan ata ibn abi rabah wannan shine ra'ayinsa wal hasanu da hasanul basri wan nakhai da ibrahimun nakhai wa ishaq da ishaq bin rahuya wa huwa marwiyun an ibn abbas kuma wannan ita ce maganar da aka ruwaito daga daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas cewa salatu khusufil kamar sunna ce mai karfi kuma za a yi ta ne a jami'i wa hujjatu hadal qawl ka koma cikin al'um littafi ne na imamu ash-shafi al'um mujalladi na 1 shafi na 214 da kuma al-mughni na ibnu qudama mujalladi na 2 shafi na 400 da 20 da kuma al-insab mujalladi na 2 shafi na 442 da bidayatul mujtahid mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da kuma muhalla ta ibn hazmin mujalladi na biyar shafi na casa'in da biyar sai mala yake cewa wa hujjatu hadhal qaul hujjar wannan ƙaunin cewa za a yi ta ne a jam'i ita ma salatu khusufil qamari kamar khusufil shams ma ya ati su shine hujjojin nan da za su zo na farko hadithu ko hujja ta farko hadithul mughira hadithul mughira bin shu'ba annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shamsa wal kamara lallai rana da wata ayata ne ayoyi ne guda biyu min ayatin lahi daga ayoyin Allah la yanqasifani li mauti ahadin wala li hayati ba sa kisfewa dan mutuwar wani ko rayuwar wani dan wani ya mutu a ce ran da ya mutu ai wata har zazzabi ya a ba wanda wata yake zazzabi saboda rasuwarsa ko a ce randa ainihin wato aka haife shi rana haddum ta ɗanyi abin nan a to babu wani wanda dan haihuwarsa za a ce rana ta yi kusufi ko wata ya yi kusufi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fai zara aitumuhuma in dai kun ga salatu in dai kun ga kusufi shamsi ko kusufil kamar shine ra'aituhuma damirin ya'udu ila shamsi wal kamar fad'u to ku roki Allah wa sallu ku yi ta sallah ku yi sallah hatta yanjali har wannan yanayin ya yayi na kusufi shamsin ko kusufin kamar wannan hadithin muttafaqun alai imam bukhari hadithi na 1060 imam muslim hadithi na 904 wa nahwahu da makamancin wannan hadithin min hadithi aisha hadithin na aisha wa ibn umar wa ibn abbas wa abi bakara waɗannan duk sun ruwaito hadithi mai lafazi makamancin wannan hujja ta biyu ma ruwiya an ibn abbas abinda aka ruwaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma annahu salla bi ahli al-basrati fi khusuf al-qamar rak'atayn abdullahi dan abbas yayi salatu khusuf al-qamar raka'a biyu ga mutanen basara wa qala inna ma sallaitu yace ai kawai nayi wannan sallah ne li anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli domin na ga manzo Allah yana sallatarta na fata an gane kaga ai nayi ta a jam'i ko da yake isnadin wannan hadisin yana da rauni da'ifun jiddan imam al-baihaqi ya fitar da shi a mujalladi na uku shafi na 342 sannan wato imam shafi ya fitar da makamancinsa a cikin musnadinsa shafi na 484 haka imam al-baihaqi daga gare shi mujalladi na hudu shafi na 342 wa sanaduhu talifun sanadin wannan hadisin halakakke ne na fata an gane da haka hadisin bai inganta ba الثاني نبي أنها لا تصلى جماعة قولي نبي yanzu mun ji kaulin malamai na farko sun ce za a yi salatu khusufil qamari aina a cikin jami'i za a yi ta cikin jama'a malamai na biyu suka ce a'a annaha la tusalla jama'atan ba ba a sallata ta a jam'i wa hiya sunnatun kasa'irin nawafil suka ce sunna ce kamar ragowar nafilfili min gairi ziyadatin ba tare da wani ƙari ba fin ruku'i a cikin ruku'unta wa huwa mazhabu abi hanifa wa malik wannan kuma shine ra'ayi da mazhabin imam abu hanifa da imam malik ka duba ibn ibn abidin wato mujalladinsa na biyu shafi na ɗari da ainihin wato 83 da kuma albada'i mujalladi na ɗaya shafi na 282 da mawahibul jalil mujalladi na biyu shafi na 201 da bidayatul mujtahid mujalladi na ɗaya shafi na 314 da addasuki mujalladi na ɗaya shafi na 402 wannan duk zaka ga wannan bayanin qalu liwujudil mashaqqati fil layli ghaliban duna nahar daga cikin hujjojin suka ce a za a yi ta ne ɗaiɗaiɗaiɗai ba a jam'i ba suka ce saboda samuwar mashakka wahala fillai da cikin dare galiban mafi yawan lokuta akwai wahala a ce mutane su taru cikin dare wata yayi kusufi a fito a tattaru a wani guri a yi sallah dunan nahari sabanin inda rana ne kamar yadda aka ce sallar kisfewar rana a yi ta a jami'i ita da rana ne mutane zai musu sauki su tattaru domin su yi ta amma salatu kusufin kamar akwai mushakka cikin dare a ce mutane su fito a hada a yi sallah ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم suka ce bugu da ƙari kuma ba a ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallaha jama'atan cewa yayi ta a cikin jam'i ba ma anna khusufal qamari tare da cewa sallar khusufil qamari kana aktharu ita tafi yawa min khusufi shams sama da khusufi shams ita tafi yawa ita tafi yawan faruwa arrajihu sai malam yace rajihin magana magana rinjayayyar magana alqaulul alqaulul awwal magana farko magana farko ita ce wace na'am za a yi ta a cikin jami'i me yasa malam ya rinja da wannan kaulin yace li annahu sallallahu alaihi wasallam bis salati ma fi hadith al mughira li annahu li amrihi sallallahu alaihi wasallam bis salati ma saboda manzon Allah yayi umarni sallallahu alaihi wasallam da asallaci salatu khusufi shamsi da khusufil qamari fi hadithil mughira a hadithin mughira min gairi tafriqin ba tare da bambancewa ba kawai yace idan kun gansu ku yi sallah jam'i ne da haka in har za a yi salatu kusufi shamsi jam'i to kusufin qamari ma za a yi mata jam'i domin a hadithi ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yace a yi su kuma bai bambanta ba wallahu a'lam Allah shine masani da aka salatu khusufil kamar ita ma za a yi jam'i kenan salatul ayat to banda khusufil shams da khusufil kamar shin wasu ayoyin na Allah banda waɗannan in su ma sun faru za a iya yin sallah kaman girgizar ƙasa kaman ambaliya ruwa kamar annoba kaman aman wuta wanda ake kira abin nan balkanu ko yawa shi ma irin wannan za a iya masa za a iya salatul ayat za a iya yin sallah kamar irin sallah kusuful kamar ko kusuful shams ko sai iya kisfewar rana da wata kawai to shine malam yace salatul ayat sallolin wato sallar wasu ayoyin banda wannan hal yusalla li ghairil kusuf shin za a iya yin sallah ga wata aya da ta faru ba kusuful shams ba kusuful shams ba ko kusuful kamar min al-ayat na wasu ayoyin kal faydanat kamar ambaliyar ruwan sama na fata an gane wazzalazil kamar girgizar ƙasa walbarakin da volcano volcano din wannan aman dutse ya dinga aman wuta ko irin gobarar dajin nan ko wata annoba ta zo a yi ta mutuwa za a iya yin sallah na fata an gane wani hawi hashi ne da makamancin haka li'ahalil ilmi fi hadhihi mas'alati arba'atu aqwali wato malamai suna da maganganu guda hudu akan wannan mas'ala ta idan ƙasarku ana yawan yin girgizar ƙasa za ku iya yin salatul ayat idan ana yawan ambaliyar ruwan sama za a iya yin ainihin wato salatul ayat idan kuna kewaye da duwatsu suna irin aman wutan nan za a iya yin salatul ayat to malamai sun yi maganganu guda hudu akan wannan matsala al'awwal magana ta farko matsala ta farko suka ce tustahabbu salatu ai an so yin sallah li kulli ayatin akan kowace aya wa faza'in da dukkan wani abu na firgici da tsoro duk wani abu na firgici da tsoro da razana in ya shigo cikin al'umma za a iya yin salatul ayat sai malai ba da misali sai ce kai malaman kai suka ba da misali su masu wannan kauli na farko suka ce ka zalzalati kamar girgizar ƙasa warrihi shadidati da iska mai tsananin ƙarfi wasawa'iq da tsawa wa nahwi zalika da makamancin haka su duk sala za a iya yin salatul ayat an fahimta in kuwa ga abubuwa sun saba da yadda aka saba da su misali iska aka ga kai wannan iskar tunda akwai al'ummar da kamar yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam iska ta taso hankalinsa a tashe yake yana addu'a har sai ta wuce mu ne in ta taso din sai a ce kai guguwar nan za ta bata min wanki warin kwashe kayana eh ai da aka ta mece ce ta mece ce ita ta sani shi kawai ta harkokinsa ko kuma kasuwa fa kaga duk ta zo ta tashi kasuwa wannan iskar an bayyanta al'umma guda Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su da iska so sai aka ga iskar ba a taɓa ganin irin ta ba iska ce wadda take ba a da wani experience na irin wannan iskar mutane za su iya fita su yi sallar ainihin wato Allah ta'ala ya yi wannan iskar an gane ko da asawa'i tsawa an san cewa ga tsawa ana yi in ana hadari ko ana ruwa to sai kuma aka ga tsawar ta bambanta da irin wadda aka saba gidaje suna ta yin da suna ta tsatsagewa saboda irin wannan tsawar abubuwa duk inda ta fada sai a samu matsala to za a iya yin ainihin wato salatul ayat to wayannan suka wayannan malaman kashi na farko suka ce an so yin haka wani hawi zalika da makamancin haka wato salla mithla salatul kusufi jama'a suka ce kuma za a sallace ta kaman irin sallar kusufi shamsi a cikin jam'i wa huwa madhhabu abi hanifa kuma wannan ita ce mazhabar imamu abu hanifa ka koma cikin madhhabu abi hanifa rahimahullah anna salatul kusufi wa nahwiha tusalla jama'atan domin dama shi mazhabin imamu abu hanifa sallar kusufi shamsi da makamantanta za a yi su ne a cikin jam'i lakin ala hay'atis salawatul ma'huda sai dai za a yi su ne a bisa salloli sifar sallolin da aka saba duna tikrarin ruku ba tare da maimaita ruku'u ba kamata kaddama shi har salatu kusufi shamsi shi a wajensa ba maimaita ruku'u sau daidai za a yi wariwayatun an ahmad akwai kuma wariwayatin an ahmad da kuma ruwaya da aka samu daga imam ahmad wa bihi qala ibn hazmin kuma wannan shine abinda ibn hazmin shi ma ya faɗa wa ktarahu shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya shi ma akan wannan yake wa rajjahu ibn uthaymin haka ibn uthaymin shi ma akan haka yake cewa dukkan wasu ayoyi in suka zo al'umma za su iya fita su yi sallah Allah ta'ala ya yaye musu su ka duba alfatawal kubra ta ibn taimiyya mujalladi na biyar shafi na 358 da kuma bada'i'u sana'i mujalladi na ɗaya shafi na 282 da kuma sharhul mumti na ibn ithaimin mujalladi na biyar shafi na 93 wa hatajju bima rawahu ibn abi shayba sun yi hujja da abinda imam ibn abi shayba ya ruwaito amma haske ya tana dauka a haka ba amma haske sai mu ci gaba kafin don ya fi a dinga yanke karatun واحتجوا بما رواه ابن ابي شيبه وعبد الرزاق والبيهقي في الكبرى sun kafa hujja da abinda ibn abi shayba ya ruwaito da abdurrazzaq da imam al-baihaqi a cikin baihaqi al-kubra أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى في زلزلة بالبصرة سكتي ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yayi sallah a Basra saboda girgizar ƙasa da aka samu ka salatul kusufi kuma da ya tashi yayi ta kamar salatul kusufi shams sun maƙala sannan sai ce haka za salatul salatul ayat haka ake yi in sallar ayoyi kaga bai nuna cewa da girgizar ƙasa aka yi da yi sai ce haka za salatul ayat haka ake yi in wasu ayoyi sun bayyana ko kuma Allah ta'ala ya jarabci mutane da wasu ayoyi to haka ake yi wani hadithin ibn abi shaiba ya rawaito shi mujalladi na biyu shafi na 472 a mala abdurrazzaq shi ma mujalladi na uku shafi na 101 bai haƙi cikin sunan al-kubra mujalladi na uku shafi na 343 sannan sheik al-hafiz a cikin al-fatul bari a cikin fatul bari ya inganta wannan athar din mujalladinsa na biyu shafi na 521 athani na biyu suka ce wato wannan shine a kaulin malamai na biyu kenan suka ce la yusalla lil ayati mutlaqan siwal kusufaini su kuma malamai na biyu suka ce ina ai ba wasu ayoyi girgizar ƙasa ambaliyar ruwan sama aman dutse da sauran dukkanin ayoyi ba wa'anda ba wata aya da ake yi mata salatu ake mata sallah in banda kusufi shamsi da kusufin kamar wa huwa mazhabu malik wannan kuma ita ce mazhabar imam malik shi imam malik a wajensa kusuful kamar da kusuful shamsu kawai za a yi wa ka koma cikin mawahibul jalil mujalladi na biyu shafi na 200 daidai hujjar imam malik yace li annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya fa idza ra'aytumuhuma da alifu tasniya fa'iza ra'aitumuhuma in kun gansu su su biyun kisfewar rana da kisfewar wata fadu'ullaha ku yi addu'a ku roƙi Allah wasallu ku yi sallah hatta yanjali har wannan kusufin ya yayi walam yadhkur gairahuma annabi bai ambaci wasunsu ba wannan ita ce hujjar imam malik da aka tsaya iya inda annabi ya tsaya wabihi abtal allamato abdulaziz bin baz kuma da wannan ra'ayin na imam malik shi al'allama bin baz ya yi fatawa ƙala ya ce falwajibu inda zalazil abinda yake wajibi lokacin da aka samu wata musiba ta girgiza ƙasa wa gairi da wani terminal ayati na ayoyi wal kusuf da kisfewar rana ko wata war riyahi shadid da kuma ainihin wato iska mai tsanani wal faidanat da kuma abin da ya shafi ambaliya albidaru bi taubati ila Allah subhanahu wa ta'ala shine gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala waddara'atu waddara'ati ilai da kuma ainihin wato kaskantar da kai zuwa gare shi wa su'alihi da roƙonsa wa su'alihi al'afiyata da kuma roƙonsa al'afiya wato roƙon Allah maɗaukakin sarki al'afiyata lafiya wal ikthari min zikirihi da kuma yawan ambatan Allah wasu gifarihi da neman gafararsa kama ƙala sallallahu alaihi wasallam inda kusuf kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin wato ya faɗa a wajen wato kusufi fa idza ra'aytum dhalika fafza'u ila dhikrillah idan kun ga irin haka to ku zabura zuwa ga ambatan Allah wa du'a'ihi da roƙonsa wasu gifarihi da neman gafararsa wannan hadithin Imam Bukhari ya fitar da shi a hadithi na 999 Imam Muslim hadithi na 1518 wa yustahabbu aidan an so har wa yau rahmatal fuqara jin kai ga talakawa wal masakin da matalauta was sadaqata alaihim da ya musu da basu sadaka in ana cikin an shiga cikin irin waɗannan ayoyi liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam irhamu turhamu ku ji kai za a ji kanku wannan hadithi ne wanda imam ahmad ya fitar da shi hadithi na 6255 wa qaulihi da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna masu tausayi masu jin kai yarhamuhumur rahman mai rahama su ma yana jin kansu yana tausaya musu irhamu man fil ardi ku tausaya wa waɗanda suke ban ƙasa yarhamukum man fis sama wanda yake cikin sama zai tausaya muku ya ji kanku wani hadithin imamu tirmidhi ya fitar da shi a hadithi na 1847 wa qaulihi da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham duk wanda baya tausayawa ba za a tausaya masa ba ma'ana Allah ta'ala ba zai tausaya masa ba wannan shi ma hadithi ne wanda Imam Bukhari ya rawaito shi hadithi na 2667 Imam Muslim hadithi na 2319 yake cewa athalis mun ji kauli na biyu kenan ko kauli na biyu ba za a yi sallar wato idan ba za a yi sallah ba saboda salatul ayat saboda girgizar ƙasa saboda ambaliyar ruwa saboda aman abinan aman dutse ko duk ba za a yi wannan ba wannan kuma shine ra'ayin imam malik da wasu cikin malamai wanda shine ra'ayin al'allama bin baz duk da cewa can ma kaji su shekul islam da waye da da ainihin jama'a da yawa su kuma su ibnu hazmin da suna ganin za a yi الثالث sai matsala ta uku wato magana ta uku cikin wayannan akawal guda hudu la yusalla li shay'in min al-ayati suwal kusufaini waz zalzala akwai malaman da suka ce a ba za a yi sallah dan wani abu na irin wannan ayoyin ya, faru ba siwal kusufaini sai kusufin shamsu da kusufin kamar waz zalzalati da kuma girgizar ƙasa wa huwa madhhabun inda hanabila wannan wata mazhaba ce kuma a wajen hanabila su sun ƙara mai zalzala ka duba kishaful kina mujalladi na biyu shafi na 66 arrabi'u ƙauli na hudu suka ce yi sallali gairil kusufaini furada la jama'atan wato za a yi salatul ayat banda salatul kusufi shamsu da kusufin kamar za a iya yin salatul ayati amma daidai kowa shi kadai zai sun yadda za a iya yin salatul ayat amma ba a jam'i ba salatul kusufi shamsu da kusufin kamar a wajensu za a yi su a jam'i amma ragowar ainihin wato aman wuta na duwatsu girgizar ƙasa ambaliyar ruwa da sauran annobobi da suke faruwa to wayannan su suna ganin za a iya yin salatul ayat amma furada la jama'atan daidai ba a cikin jam'i ba wa huwa madhhabu shafi'i wannan ita ce madhhabar imam shafi'i rahimahullah ka koma cikin littafin sal'um mujalladi na daya shafi na 246 da kuma majmu'u ainihin wato ta imam nawawi mujalladi na biyar shafi na 61 to mun ji akawal guda hudu game da wato salatul ayat banda kusufin shamsu da kusufin kamar to an rajihu malam zai tarjihi ya ce wato rajihin ƙauli a cikin waɗannan akawal ɗin ya zaharu rujihanul ƙaulil awwal ya ce magana ta farko ɗin nan rinjayen da nauyin ƙaulin nan na farko yana bayyana wa huwa mashru'iyatu فعلها جماعة لثبوت ذلك وهي وهو مشروعية فعلها شين شرعا ينت جماعة أتكن جمعي لثبوت ذلك سبيد هكا يتبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سلاها بمحضر الصحابة في البصرة دومين عبد الله دان عباس yayi salatu a abinan zalzala ce ta faruko yayi sallar girgizar ƙasa ya yi salatul ayat a wannan girgizar kuma a gaban sahabbai wa kana amiran alaiha lokacin yana gwamna a basara ɗin walam yu khalifhu ahadun minhum ba ɗaya daga cikin sahabbai da ya saba masa su ko sahabbai ba sa kara inda akwai wani dalili to da sai sun fito sun gaya masa cewa wannan abin da ya saba wala raiba anna salata malja'ul mu'minina wato ko shakka babu anna salata ita sallah malja'ul mumini ne ita ce mafakar muminai wa amanul kha'ifi ne kuma ita ce gurin amincin masu tsoro wanda dai yake cikin firgici da tsoro sai ya shiga cikin sallah wanda yake neman mafaka sai ta da sallah qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wasta'inu ku nemi taimako wajen al'amuranku na neman lahira al'amuranku na yau da kullum wajen cin musu ko cimma nasararsu bisabri da haƙuri wasu salati da sallah wa inna ha haƙiƙa ita la kabiratun tana da girma illa alal khashi'ina sai ga waɗanda suke ainihin wato masu kushu'i masu tsoron Allah wa hiya mashru'atun da haka ita sallah an shar'anta ta fil umuril mufzi'a a cikin dukkan wasu al'amura na razanarwa na razani duk wasu al'amura na firgici da tsoro ana yin sallah fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana domin shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza hazabahu amrun idan al'amari ya yi masa tsanani hazabahu ai ishtadda alaihi al'amr idan al'amari ya yi tsanani wato faza'a ila sala sai ya zabur zuwa ga sallah wannan hadithi imam abu dawud ya fitar da shi hadithi na 1319 wa hassan al-albani wato albani ya hassana hadisin fi sahihi sunan abi dawud a hadithi na 1319 wa kana min da'abil anbiya'i was salihin kuma yana daga cikin al'adar annabawa da salihan bayi nagartattu annahum yafza'una ila sala sukan razana sukan zabura zuwa yin sallah inda nuzulul bala lokacin saukar wani bala'i wa shidda da tsanani kama qala suhaib kaman yanda suhaib radiyallahu anhu ya faɗa ka duba imam ahmad ya fitar da maganar suhaib din mujalladinsa na hudu shafi na 333 da kuma mujalladi na shida shafi na sha shida da ibn hibbana hadithi na 1972 imam al-baihaqi cikin shu'abil iman mujalladi na uku shafi na 155 wa sahab diya al-maqdisi fil muhtara abdiya al-maqdisi a cikin al-muhtara ya inganta wannan hadithin mujalladin sa na na takwas shafi na 61 wal albani fi silsilati sahiha haka albani a cikin silsila sahiha mujalla hadithi na 2459 وقد قال بهذا بعض المالكية wasu daga cikin malikiya su ma sun tafi akan haka kama fi munhil jalil sharhi muktasaru muktasar khalil kama yadda ya zo fi manhil jalil ko minhil jalil sharhi muktasari khalil wato sharhi ne na muktasar yake cewa wato dabu salatu an so yin sallah lil zalzalati saboda girgiza wa nahwiha da makamancin girgiza min al-ayatil mukhawwifa daga ayoyi na Allah madaukakin sarki masu tsoratarwa kalwaba kamar ainihin alwaba wa ta'un annoba ce dukanta afzazan amma za a yi sallar ne daidai kowa zai shi kadai wa jama'atan kuma za a iya yin ta a cikin jam'i raka'atai ne raka'a biyu aw akthara ko fiye da raka'a biyu a duba wannan littafi manhul jalil wato mujalladinsa na ɗaya shafi na 333 minahul jalil wa ƙala shekul islam ibn taimiyya rahimahullah shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yake cewa wa ƙauluhu ta'ala faɗin allah ta'ala zalika yukhawwifu allahu bihi ibada ka ƙaulihi ta'ala wato wannan faɗin na Allah maɗaukakin sarki zalika yukhawwifullahu bihi ibada wancan shine abinda Allah maɗaukakin sarki yake tsoratar da bayansa shi ma'ana Allah maɗaukakin sarki na tsoratar da bayansa game da irin waɗannan ayoyin sai ce daidai yake da faɗin Allah ta'ala wa ma nursilu bil ayati ba ma aiko irin waɗannan ayoyin girgizar ƙasa ambaliyar ruwa gobarar daji da sauran dukkan irin wannan ibtilawoyin Allah ce ba ma aiko su illa ta kawifa sai don jan kunne da tsoratarwa mutane su san cewa lallai an sauka daga kan hanya wali haza kanat salawatu mashru'a dan haka irin wannan sallar ta zamanto shar'antacciya inda ayat lokacin da aka samu wasu ayoyi umuman mithla tanathurul kawakib wato umuman a game a haɗe gaba ɗaya mithlu tanathuril kawakib kamar tarwatsewar taurari wa zalzala kamar girgizar ƙasa wa gairi zalika da wani haka wata kawifu inna ma ya kunu shi ko tsoratarwa yana kasancewa ne bima huwa sababin lisharri al-makhuf ga abin da yake sababi ne na sharri mai tsoratarwa ka zalzala kamar girgizar ƙasa warrihul asif da iska mai tsanani wa illa fa ma wujuduhu ka adami la yahsul bihi takhawifun in ba haka ba abinda samuwarsa da rashin sa duk ɗaya ne ai wannan babu ba a samun wani tsoro game da shi da aka duk abin da yake haifar da tsoro za a iya yin salatul ayat amma abin da da shi da rashinsa baya haifar da wani tsoro wannan ba za a ce a yi salatul ayat a kansa ba to wannan shine game da salatul ayat sai kuma salatul istisqa salatul istisqa sallar roƙon ruwa kenan qala al-musannif ar-rabi'atu salla ta hudu min as-sunan al-mu'akkada daga cikin sunnoni masu karfi salatul istisqa ita ce sallar roƙon ruwa wata kuni ita wannan sallah tana kasancewa ne li ajali islahi zar sabida a yi addu'a ruwa ya sauka sabida gyaruwar shuka aulu shurbi haiwanin adamiyyin augairi ko kuma shan domin a samu ruwan sha na hayawanin rayayyu adamiyyin na ɗan adam ne augairihi ko wani ɗan adam na fata gane ta'arifuha menene ma'anar al-istisqa yace al-istisqa'u talabu suqya min Allah ta'ala abinda ake nufi da al-istisqa shine neman shayarwa daga Allah tabaraka wa ta'ala bi inzalil matari da saukar da ruwan sama indal jadibi lokacin da aka samu fari wa qad ajma'al ulama malamai sun hadu ala annahu sunnatun sallar roƙon ruwa sunna ce sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunanta ta hukumuha to ina hukuncin yin salatu alistiska iza ƙuhiɗan nasu wa ujribatil ardu wa hatu bisal matsaru iza ƙuhiɗan nasu in aka jarabci mutane da fari wa ujribatil ardu ƙasa ta bushe ta kamu da fari wahtu bisal matsaru aka rike ruwan sama ruwan sama aka daina yi fa yustahabbu indal jumhur to an so a wajen mafi yawan malamai an ya kharujal imam sarkin gari ko mai unguwa ko hakimi ko ainihin wato shugaban gari ya fita wa ma'ahun nasu tare da shi da mutane ilal musalla zuwa al musalla gurin sallah ala sifatin ta'ati sai ai sallar a bisa sifar da za ta zo nan gaba za a yi bayaninta wa yusalli bihim raka'atayn zai musu sallah raka'a biyu li thubuti dhalika an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin hakan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa na abbad bin tamim an ammihi radiyallahu anhu qal yace kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila salati ila al-musalla yastasqi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa wurin sallah domin roƙon ruwa wastaqbala al-qibla ya fuskanci al-qibla fa salla raka'atayn ya salla raka'a biyu wa qallaba rida'ahu ya juya mayafinsa ja'ala al-yamin 'ala shimal wato ya sanya kafadar dama ta koma ta hagu wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1027 Imam Muslim hadisi na 894 wannan lafazin da muka karanta lafazin Imam al-Bukhari ne wa khalafa fi hadha Abu Hanifa amma fa Abu Hanifa ya saba akan haka kamar yadda ibn abidin ibn abidin mujalladi na biyu shafi na 184 ya yi bayanin haka da kuma fatul qadir na shaukani mujalladi na biyu shafi na 57 suka ce imamu abu hanifa ya sabawa haka faƙali shi abu hanifa ya ce la sannu salatun lilistisqa ba a sunnanta yin wata sallar roƙon ruwa ba walal khuruji laha ko kuma fita domin ai sallar roƙon ruwa wasta dalla shi hujjar imamu abu hanifa ya kafa hujja ne lima wara da saboda abin da ya zo annan nabi sallallahu alaihi wasallam mastaska wai annabi yayi yayi istisqa'i roƙon ruwa biduni salatin ba tare da sallah ba kamar sai a ci kamar yadda bayanin zai zo kace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi roƙi ruwa aka kuma yi ruwan ba tare da yayi sallah ba wal hadithu hujjatun alai malai ce to ai wannan hadithin hujja ce akan imamu abu hanifa ba wai hujja ba ce gare shi hujja ce a kansa wa fi'iluhu sallallahu alaihi wasallam lil istisqa biduni salatin dan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato yayi istisqa'i ba tare da yayi sallah ba la yamnau an yakuna fa'ala fa'ala al-amrayn wannan baya hana kasantuwar yayi al'amuran guda biyu duka dan an samu ruwaya da ta nuna cewa an zo wajensa yayi addu'a bai yi sallah ba to ai baya kore kuma a wani lokacin kuma an zo ya yi sallah din an gane idlata na fa bainahuma dan babu cin karo tsakaninsu ba cin karo tsakanin nan yayi an zo wajensa roƙon ruwa yayi addu'a ba tare da yayi sallah ba nan kuma wata rana an sake shiga cikin fari ya ja mutane sallah me cin karo anan babu na ba ta gane an ce lokaci yayi sai mu tashi salatu sifatu salatul istisqa insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada